ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دقيقة قوة رمضان shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijira daga maka zuwa madina wanda ya zo ashirin da shida ga watan biyar dubu biyu da sha tara muna nan a cikin suratul bakara za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الله سبحانه وتعالى يتقبل بدا بينا منا bayani dangane ga canjin alƙibla daga kallon baitul maqdis zuwa kallon ka'aba wanda mun ce bayan hijira annabi ya kwashe wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai yana kallon baitul maqdis idan zai yi sallah a zahar la'asar magariba isha asuba to annabi sallallahu alaihi wasallama yana fata yana sha'awa yana marmarin yana ƙaunar yana gurin ina ma a ce ya juya ya kalli ka'aba domin ita ka'aba ita ce alƙiblar annabi ibrahim to kuma allah ta'ala ya ƙalubalanci yahudu lokacin da suka ce ma wallahum an ƙiblatihim allati kanu alaiha menene ya juyar da su menene ya musanyar da su daga kallon baitul maqdis suka dawo suna kallon ka'aba kuma Allah ta'ala ya ce su ma sun san hakan zai faru ko dai ta hanyoyi guda hudu na ɗaya ko dai a cikin littafin su an yi bayani cewa idan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi alƙiblarsa zai kalli wato ka'aba ne ko na biyu sun san cewa alƙibla annabi ibrahim ita ce ka'aba ko kuma na uku sun san wannan annabin gaskiya ne a cikin littafinsu don haka idan ya zo ya ba da labarin kaza zai faru wannan abin gaskiya ne shari'a ce daga wajen Allah ko kuma na hudu sun san cewa akwai nasikh da mansukh akwai nasku cewa Allah ta'ala zai iya sa ka ka fara yin kaza daga baya ya musanya ya ce a yi kaza wannan kuma ganin dama ne na Allah manan sah min ayatin أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر saboda Allah ta'ala san haka zai faru da haka sai Allah yake ba mu kan kissar da asalin labarin abin da ya faru yace qad nara tabbas muna gani taqalluba wajhika jujjuyawan fuskanka kana yawan daga fuskarka kana kallon sama Allah bai ce kana daga idonka ba sai ya ce kana daga fuskanka kuma ina gani eh kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga fuskansa yana kallon sama ma'ana ishara ce ta cewa ina ma Allah ya aiko sako wanda za a musanya alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba shine Allah ya ce qad wanda qad mun yi bayani cewa tana ɗaukan ma'anoni biyar takan zo litta haƙiƙ don tabbatar da abu idan qad ta zo to abin da ke gabanta tabbatacce ne takan zo littakthir domin ta nuna abu yana da yawa takan zo littakalil wata ran dan ta nuna abu kaɗan ne takan zo littakarib wata ran dan ta nuna abu ya kusa takan zo littahaqquq don ta tabbatar da yiwuwan abu wannan duka ma'anan qad takan zo da irin waɗannan ma'anon littawaqqi'i ko littakarib abinda ake tunanin zai faru qad yaji'ul garib me yiwa bakon nan zai zo ana tawakkuin fatan cewa zai iya sauka a kowane lokaci ko litta qarib kace qad qamatis salatu lokacin sallar bata tashi ba amma ta kusa ko litta kasir kace qad yajudul bakir ka gani litta qalil kadan ne ake samun mai rowa ya bayar da wani abu قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا saboda haka ma'anoninta anan yana ɗaukan ma'ananta haƙi tabbas kuma akwai rantsuwa da yake gabata ta kama a ce wallahi qad da haka wannan jumla Allah ya ƙarfafa ta da abubuwan ƙarfafawa guda uku akwai alƙasmul mahzuf shine wallahi akwai qad harfu tahqiq akwai kuma lamun ɗin da zai zo da nunin tauki a cikin jimlar gaba ƙadinara ta ƙalluba wajahika Allah ya ce muna ganin juyawa taƙallub asalin taƙallub shine abin da yake juyawa ƙalb ya taƙallab ko sumiyal qalbu qalban likasarci taqallubihi saboda jujjuyawa da kai komo yawan zuwa ka ɗauko ya kalli sama ya sauke fuskarsa ya kalli sama yana yawan haka Allah ya san wannan saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama yana aika shi ne fatan Allah ya saukar da abu wannan ya nuna mana annabi baya yin abu sai da wahayi gashi yana sha'awar abun yana son abun amma tunda ba a ce a yi ba kaga bai yi ba saboda ka sai da ya jira Allah ya saukan masa da wahayi ya bashi umarni ya hore masa ya bashi izini ya bashi dama ya juya ya kalli Ka'aba to sai da Allah ya fara ba mu kan kissar don mu san halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kansa a ciki na sha'awa da ƙaunan a musanya masa alƙibla ta koma zuwa ga wato Ka'aba maimakon Baitul Maqdis sai Allah ta'ala ya ce taqalluba wajhika nan ba a ce basaraka ba ba a ce idonka ba sai aka ce fuskar gaba daya saboda fuska in dai an ce fuskarka ta kalli sama to ai min babu aula idanka ya kalla saboda haka Allah ya kawo fuska kuma fuska shine mafi daraja a jikin mutum fuskarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana amari fuska yace wala tadribul wajha wala tuqabbih ko fada kuke da mutum kakkamare shi annabi yace ka amari fuska mu ko saurin abin da aka fi naushin fuska da marin fuska duk mai son ya duka fuska yake nufi in damba ake fuska in kokawa ake fuska in fada ake fuska sai a ce ai na daddage na kantse shi da mari ko na dalla masa tafi ko na kwada masa mari har wani abin alfahari ne kuma annabi ya hana ko me za ka wa mutum kakkai masa a fuska saboda haka wannan ya nuna mana mahimmancin fuska da darajarta qad nara taqalluba wajhika fis sama mun ga juyawan fuskarka tana kallon sama da jujjuyawarta tana kallon sama saboda fatan da sha'awar da ƙaunar da marmarin cewa ko za a saukan maka da aya daga sama sannan wanda ya nuna mana wani darasi cewa ashe daga sama ake saukar da wahayi kadina rata kalluba wajhika fis sama ashe daga sama wahayi yake zuwa sannan kuma ya tabbatar mana Allah na sama domin annabi sama yake kallo yana fatan a saukar da wahayi daga sama inna anzalnahu mun saukar da shi kenan abinda aka saukar daga ina yake daga sama kuma matakan saukar ƙur'ani ma guda uku ai an ce minallah ila lauh wa minallah ila sama'id duniya fi baitul izza wa min baitul izza ila al-ardi min khilali 23 sana ƙur'ani daga Allah zuwa lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya daga saman duniya zuwa ƙasa a tsawon shekara 23 kuma da annabi zai karɓo sallah ina ya tafi sama ya wuce saman ɗaya saman biyu saman uku saman hudu saman biyar saman shida saman bakwai ya je inda yake jin ƙara alƙalami kuma ya ji maganar Allah Allah ya aiko masa da salloli guda hamsin wanda aka yi ta ragewa har suka dawo biyar kuma aka balladan su a hamsin ɗin kun ji wata falala ta Allah shi yasa ce kad nara taqalluba sannan Allah ya sa nara bai ce ara ba sai ce nara wannan nuni ta'azim ce nuni la'azama ce girma ne da buwaya da isa na Allah yasa in yake magana yake cewa mu mu maimakon ya ce ni sai ya ce mu inna nahanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna inna anzalnahu inna a'tainakal kautsar din da kaga irin wannan in ka tashi fassara sai ka ce Allah shi kaɗai, amma an sa nuni ne na jam'i ba don Allah tare da wani ba, sai don a nuna girman Allah, kamar yadda masu mulki in suna magana sai ka ji suna mu ɗin, mu za mu ba da umarni, mu muka ce a yi, mu muka ce ka a yi, yana saboda girman kujerar yake dubawa yake sa jam'i, tare da shi kaɗai ya ce a yi fa. ko kuma ya yi shawara ne da mutane suka amince in ya tashi maimakon ya amfani da lafazinsa shi kadai sai ya amfani da nunin jam'i to da in ka ga nunin jam'i Allah ya ce mu nahanu to kakka fassara shi da cewa Allah tare da wani ko wani ya tarayya da Allah wajen saukarwa ko wajen abi'a ana nufin girman Allah da buwayarsa da kuma isassa subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ce falanuwalliyannaka qiblatan tarbaha za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblan da kake amincewa kake yarda kake ƙauna ashe annabi sallallahu alaihi wasallama yana son baitul maqdisi kuma yana son makka amma ya fi son makka fiye da baitul maqdisi domin Allah ya ce ya kalli baitul maqdisi ya sallah duk da yana kallon da umarnin Allah da sawar Allah da amincewar Allah da ganin damar Allah da horewar Allah da izininsa amma duk da haka ransa yana kan Ka'aba kenan wannan ya nuna za a iya sa ka bauta kana yi kuma kana sha'awar ta gaba ka gama wannan ka shiga wata sabuwa ko kuma kana sha'awan a musanya maka da wacce ta fita ko daidai da ita ko sama da ita wanda ma mun ce ka'idar nas akwai naskul kitab bil kitab akwai naskus sunna bis sunna akwai naskus sunna bil kitab akwai naskul kitab was sunna bis sunna sunna bil kitab kitab wal kitab sunna bis sunna akwai annasku bil asqal akwai annasku bil musawi akwai annasku bil akhaf akwai nasku ila badal akwai nas ila ghairi badal saboda hakan an tashi nasku za a iya yin qur'ani da qur'ani aya bamu ga aya qarara da ta umarci manzon Allah in zai sallah ya kalli baitul maqdis ba sai malamai suka ce to da ijtihadi ne ko da nas ko da umarnin Allah ne cewa annabi yana kallon baitul maqdis har wata goma sha shida lokacin da ya hijira yana kallon baitul maqdis yana sallah to sai Allah ta'ala tun da ya bar annabi a kai ya nuna da umarninsa ne da amincewarsa annabi ya wata goma sha shida yana kallon baitul maqdis yana sallah to shi kuma duk da yana kallon da a ce addinin na san rai ne ko abin da kake so kake yi da annabi kawai sai ya juya da kansa ya kalli ka'aba amma da yake ya san baya yin komai sai da wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha annabi yana komai ne da wahayi don haka sai ya zama yana fata yana ganin ina ma a umarce shi ya kalli ka'aba to sai Allah ya ce to na gani na ga sha'awarka kana ta kallon sama kana kallon sama bai ce ƙala ba amma kallon saman alama ce ta cewa yana son ai wani abu mutum ne ya zo yana kallon ka kana cin abinci me yake so ko mutum ne bai da kuɗi ya kalle ka kana kirga kuɗi yana kallon ka me yake nuna ka ba shi ba sai ya yi magana ba akwai lugatul ishara mai hankali yana iya gane mutum ta hanyoyi da dama abu huraira ta Allah ya ƙara masa yarda ya ce na taɓa jin wata bala ya iya yunwa yunwar da sai da ta kai ba zan iya tafiya ba da na tashi sai in faɗi har yara suna ga na haukace suna ga wannan mahaukaci ne suna zuwa suna tsokana ta yace ni kuma bala'in yunwa ce na wuni na kwana na wuni na kwana na wuni na kwana ban ci komai ba yace ina tafiya sai na fada a hanya sai ga Abubakar zai wuce sai na ce Abubakar ina da tambaya da Allah ayan nan ta cikin sura kaza wai kai a fahimtar ka fassarar ta me take nufi Abubakar ya tsaya ya ce Abu Hurairah sharhi shi kuma ba sharhin yake so ba so yake kalli fuskar sa ya ga alamar cewa fa yunwa ce ta kada shi anan bai fahimta ba ya masa sharhi ya wuce Umar ya zo shi ma zai wuce ya ce Umar ina da tambaya ayan nan da Allah kaza Umar ya tsaya ya ta bayani ya ta bayani Abu Hurairah ya ce bai gane ba ya tafi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya kalle sai ya rushe ce a bahir tashi mu tafi tashi mu tafi gida sai annabi ya dauke shi suka tafi gida suna zuwa sai aka tara an kawo madara sai annabi ya ce wannan madarar ta sadaka ce ko ta kyauta ce aka ce ta kyauta ce sai annabi ya ce wa Abu Hurairah je ka ka kira ahlus suffa abu hurairah ya ce ahlus suffa a ransa wannan madarar da bata fi in mata kurba biyu ko kurba uku ba kuma mutane sama da ɗari a ce din je gayyato su ya ce to bari je gayyato su din tunda annabi ya ce ka gayyato su ka saba masa ya ce da na gayyato su sai ce su zauna suka zauna suka yi da'ira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba su su sha tukunna ya ce na ba na farko ina leƙa ƙoƙon ina kallon fuskarsa na ga ya sha ya sha ya sha har ya ƙoshi na leƙa ƙoƙon na ga kafin ya fara sha ne fi yawa ko bayan ya ce ya ƙoshi na ba na biyu shi ma ya ƙoshi ya kawo na ba na uku na hudu dukkan mutanen da suke gurin nan sai da kowa ya sha ya famfam ya ƙoshi annabi ya ce sallame su sai ce baƙitu ana wa anta saurani da kai uqud washrab zauna ka sha ya zauna ya ce na zauna sosai na sha na sha na sha annabi ya ce ƙara na sha na sha na sha ya ce ƙara na kuma kafawa na sha na sha sai ce wallahi lam ajidu lahu maslakan ya rasulullah komai ya cika ciki na ya yi famfam sai annabi ya ce alhamdulillah to bani sai muka wasu sai annabi ya sha kaga anan gane cewa muhalli shahid ka gane mutum in yana da bukata ba sai ya gaya maka ba saboda haka anan annabi sallallahu alaihi wasallama yana bukatar a musanya masa alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba amma bai ce bai daga hannu ya ce Allah yi haka ba amma sai dinga kallon sama sai Allah ya ce to na san abin da yasa kake kallon sama qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha Allah ya ce zamu juyar da kai zuwa ga wata alƙibla an yi na kira ne litta'azim qiblatan na kira litta'azim wata alƙibla tardaha wacce kake yarda da ita ai tuhibbuha wacce kake so kuma ma ai annabi dan maka ne haifaffan cikin garin maka ne zaka so a ce ko za a yi abu a yi a garinku ku in wani ci gaba ne a ka garinku in wani alheri ne a garinku saboda haka ya ce cewa maka ya ke maka ke ce ga wurin da na fi ƙauna a duk duniya in ban da mutanenki sun fitar da ni wallahi ba zan fita daga maka ba amma an fitar da ni ana nema na a kashe dole in fita nabi ya ce ya fita daga maka ne bisa dole amma da ba zai fita ba saboda haka yana sha'awar a ce alƙibla ta koma ka'aba sai Allah ya ce zan juyar da kai ga alƙiblar da kake yarda da ita don haka ga umarnin nan fawalli waje haka ka juyar da fuskarka in za ka yi sallah shatar masjid haram shatar yana ɗaukar ma'anar nisfu kamar da ya ce a tuhuru shatarul iman sannan shataru yana ɗaukar ma'anar jiha wato jiha a nan za mu fassara shi da jiha fawalli waje haka shatarar masjid haram ai jihatal masjid al-haram sannan Allah ya ce ka juyar da fuskarka ashe mai sallah ina zai kalla da fuskarsa shine fuskarsa ka juyo ga baki daya fuskarka wato muwajaha haka ake so ka kalli alƙibla idan kana nesa da maka sai ka kalli jihar a nemo campus din nan a juya a tabbatar an saita jihar da ka'aba take idan kuma kana kusa da ka'abar to ita kuma za ka kalla sai ka kalli ka'aba shi yasa kaga tunda kowa ka'aba yake kallo in an tashi yin sahu a cikin ka'aba rawun ake yi ko ku lura ba da'ira ake yi saboda su ake kowa ya kalle ta to sai kaga a nan ne za ka ga na can suna kallon ka na nan suna kallon na nan na nan suna kallon na nan saboda me so ake a zagaye ka'aba idan kana yamma ka kallo ka'aba in kana gabas ka kallo ka'aba in kana arewa ka kallo ka'aba in kana kudu ka kallo ka'aba in kana sama ma ka kallo ka'aba in kana jirgin ruwa kana jirgin sama kana jirgin ƙasa duk ana so ka kalli ka'aba ko ina kake a duniya a ruwa ne a tudu ne a sama ne a ƙasa ne ka kalli ka'aba ko ka kalli jihar da ka'aba take shine shine ina yanzu nan da muke kallo bayanmu nan ina ne gabas sun an bi gabas ɗin ina za a za a maka a ina ka'aba take a maka kun ga mun kalli gurin da aƙalla dai in an kama hanya nan za a ko da mun ɗan karkace ba matsala na akwai wanda suke yawo da da wani ƙaton abin ɗinsu ka'aba direction ɗinsu suna cewa masallatai sun karkace sun taɓa zuwa masallacin mu suka ce lalle abin ya ɗan karkace ce to wai jiha ake kallo ko ka'aba su shi area abin nan din nasu point din nasu yana nuna ka'aba ne dare to shi yasa suke ganin dole sai ka juya tunda an samu ilimi kuma dama ka'aba ake so a kalla kuma ga ilimi ya zo to sai a ɗan juya to wannan ko yana da kyau in za a gina sabon masallaci ko wanda aka tabbata an gina shi a karkace sai a gyara ba laifi bane ko idan an ga ilimi ya zo cewa maginan da suka gina ka'aban suka gina masallacin nan sun gina shi baya kallon jihar gabas to sai a gyara amma yana kallon jihar gabas ba za a ce kuma lalle sai an ga saitin inda za a bi direct a je ka'aba ba in ku an yi hakan yayi kyau in aka samu ilimin kafin a gina aka ga cewa lalle wannan shine saitin ka'aba direct kuma an samu a ilmanci hakan ne ko da zato mai rinjaye ko da yaƙini to sai a yi hakan kaga ilimi ne ilimi kuma in ya tabbatar da abu ba a kauce masa tunda dama jihar an kalle ta ne saboda ba za a iya ainihin kallon inda ka'aba take direct ba don an samu wannan an samu ci gaba kuma an samu ilimi sai a aiki da shi da haka Allah ya ce fa walli ma'anan walli juya fuskanci kalli dime waje haka ka juya fuskarka shataral masjidil haram Allah bai ce ka'aba ba anan sai ce almasjidil haram ka juya fuskarka ta kalli masallaci mai alfarma masallaci mai alfarma shine masallacin maka wanda an kira shi almasjid ma'khuzun min sujud saboda sujjada ita ce tafi yawa a cikin sallah shi yasa ake kira masallaci masjid ba a ce marka ba ko kuma aka ce maqam ba sai aka ce mai sai aka ce masjid gurin sujjada ana cewa masjad masjad gurin da za ka yi sujjadar masjid kuma ɗakin yin sujjadar sannan masjid zai iya ɗaukan gabban yin sujjadar muna yin sujjada da gabbai guda nawa da gabbai guda bakwai da goshi da hanci a matsayin ɗaya tafukan hannu guda biyu sannan guyoyi guda biyu sannan dugadugan ƙafarka su ma guda biyu kaga ga biyu na ƙafa ga biyu na gwiwa ga biyu na hannu in ka haɗa nawa shida ga goshi da hanci a matsayin ɗaya annabi ya nuna goshi da hanci ya ce ɗaya don ya ce Allah ya umarce ni na yi sujjada a kan gaɓɓai guda bakwai kuma waɗannan gaɓɓai guda bakwai su masu ake su kalli su kalli alƙibla da haka masu tsayuwar sallah a karkace mutum yana sallah ya karkace hagu ko yana sallah ya karkace dama har wani gani ake kama wani sabon gwaninta ce mutum ya dan wani waskace haka yana wani tangadi yana wani rangada haka kamar jangwala gwada to wannan ba wata gwaninta ba ce fa walli waje haka shataral masjidil haram fuskarka ake so ta kalla sannan ba a so mutum ya, ya kalli sama haka in ka kalli sama ya zo a hadisi ma ana sallah ba a kallon sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai daga kansa sama ya ji tsoron kada Allah ya juya kansa ya koma kan jaki sannan ba a noƙewa wani sai da ya yi haka ya noƙe yana kallon cibiyarsa ko yana kallon al'aurarsa to ba na ake kallo ba inda za ka yi sujjada a mazhaban malikiya a mazhaban imamu ahmad inda za ka yi sujjada nan za ka kalla a mazhaban malikiya kuma gabanka za ka kalla gaba sai malamai suka ce to ai masu sallan mutum uku ne ko dai liman ko mamu ko mufrad idan mutum shi kadai yake sallah ko kuma liman ne to ana so ya kalli inda zai yi sujjada inda zai yi sujjada zai kalla shi kuma mamu su dinga kallon liman ko wani abu zai faru idan duk mamu suna kallon ƙasa liman ya wani abu ba wanda ya gani fa kuma hadisai mafi yawa da suka zo sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah sahabbai shi suke kallo dalili an tambaye su ya kuke gane annabi yana karatu in kuna bin sa sallah a sallar da ake karatun sirri sai suka ce birdira bi lihiyati muna ganin gemun sa yana rawa kaga karatu yake zaka dinga hangwa kai da kake bayan mutum baka jin karatun amma zaka dinga ganin bakin sa yana motsawa gemunsa yana rawa alamar yana mai yana yin karatu kaga suka ga suka ga wannan da wannan suka shaida haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ina sallah ina tsakar sallah sai aka bude mun aljanna kenan ashe ba inda zai sujada yake kallo ba gaba yake kallo sai aka bude masa aljanna sai annabi yayi gaba sai ya dawo yace da na hango wani inibi ne a cikin aljannan nayi haka zan ciro da na ciro wannan inibin na aljanna da za ku yi ta ci har duniya ta tashi ba zai kare ba saboda inibin aljanna ne kana ci yana toho da ka gutsira sai ya ci kai gurin da ka gutsira ya ci ta gurin da yanzu muna nan mun gaje shi har yanzu ana zuwa ana ci yana dawa inda yake saboda na aljanna ne ice sannan shedan sannan naga wuta aka bude min jahannama ita ma na ganta naga jahannama naga abin da ke cikin ta sannan shaidan ya bujiro min ina sallah na ɗauki makoshinsa da na ɗauki makoshin shaidan sai da harshensa ya zazzago ya taɓa jikin hannuna na ji sanyin harshensa a jikin hannuna yace in banda na tuna addu'ar annabi sulaimana da yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di da sai na ɗaure shi na ba yaran madina sun yi wasa da shi yadda ake wasa da kura ko da ɗan buri ko da kyanwa haka za a washe dan a kaskanta shi yara su yi wasa da shi annabi yace amma addu'ar dan uwana kun ji annabawa da girmama juna yace dan uwana ya addu'a yace Allah ka bani mulki kada ka ba wani mulki irin sa to shi kuma daga cikin mulkin sa yana daura shedanu to idan annabi ya kama iblis din babban ya daure shi to kaga ya wuce annabi Suleimana a wannan bangaren to dan kada ya karyawa annabi Suleimana addu'arsa a ce bata karbu ba sai ya bar shi a haka ya sake shi ya tafi kun ga nan da ana cikin sallah waɗannan abubuwan suka faru don haka malamai suka kasu biyu wasu ke ganin in kana sallah abinda za ka yi sannan wasu ƙafafuwansu za ka ga sun yi haka a haka ƙafafuwansa suke wannan ta kalli kudu wannan ta kalli arewa ko wannan ta kalli dama wannan ta kalli hagu me ya kamata ka yi da ƙafarka kai haka haka za ka yi da ƙafarka wasu kuma sai kaga saboda tsabar guluwi sun yi haka da su sai a buɗe nan a buɗe nan sai kaga kuma kuma sai su kalli juna ko ba kwa gano suna wannan sai su haka su kalli juna eh saboda haka abinda ake so fawalli waje haka shatar duk wani abu da ke gabanka haka da fuskarka da kirjinka da gwiwoyinka har kafarka duka su kalli su kalli alƙibla su kalli gabas tunda mu nan daga gabas muke su kalli gabas su kalli alƙibla to wannan shine saboda haka to waiwaye fa wani yana sallah gashi an ce fa walli waje haka shataral masjidil haram amma kuma yana sallah yana waiwaye to waiwaye makaruhi ne a cikin sallah idan kai waiwaye ai ka dan kaucewa alƙibla amma idan akwai dalili babu laifi dalili hadisin sayyidina abubakar ya tafi sulhu wata unguwa sai lokacin sallaye annabi yakan tashi ya je har unguwar mutane don ya musu sulhu wannan ba laifi ba ne akwai wani da za a yi sulhu shi da aka kawo ƙararsa cewa ana samun matsala da shi sai na aika na ce ya zo ice a gaya ba daurawan ba zan zo ba na ce to shi ya faɗi inda nake ne sai in je na yin sulhu shi ko ina ba sai ya je ba sai in tashi in je inda yake ne a yi sulhun ake so a yi to saboda haka annabi ya tashi ya tafi sulhu da annabi ya tafi sulhu bilal ya kira sallah annabi bai dawo ba sai ya ce ma abubakar ko za ka ba da sallah abubakar ya ce in kaga hakan ya yi shikenan aka tada sallah abubakar ya shiga gaba an fara sallah kenan sai ga annabi ya dawo liman ya dawo mai guri ya zo mai tabarma ya naɗe da haka sai sahabbai suka fara tafi rap rap rap wannan tafin na sanar da abubakar ne cewa liman fa ya dawo abubakar in yana sallah baya waiwaye amma da ya ji tafin ya yi yawa sai ya waiwaye ga wanda yake faruwa ne sai ga ashe annabi ne ya dawo sai ya dawo da baya sai annabi ya masa ishara ci gaba ci gaba da sallah abubakar ya daga hannu yawa Allah godiya duk da hakan sai da ya dawo ya dawo da baya sai annabi ya shiga ya ci gaba da sallah kun ga ana tsakar sallah an yi canjin liman liman ya koma mamu mamu ya koma liman kai sallah tana da daɗin kasanta wallahi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da ba da sallah da aka kare sallah sai waiwayo yace abubakar ya nace ka ci gaba da sallah baka ci gaba ba sai ce ya rasulallah nauyi ya mun nauyi a ce ɗan abi ƙuhafa yana gaba yana ba da sallah annabi yana ba yana bin sai ce kai ba zai yi ba ce akwai nauyi in shige gabanka ba zai yi ba ce shi yasa wallahi rasulallah ba saba maka ne ba nauyi zuciya ta ta min a ce ni ne liman annabi yana cikin mamu ba zai yi ba ce to shikenan ku kuma me yasa an abu ya faru a sallah kuke tafi yace innama tasfiqu linnisa wa tasbihu lirrijal idan abu ya taso muku ana sallah ku maza maza ku dinga cewa subhanallah subhanallah subhanallah ku kuma mata idan abu ya taso sai ku tafa in ka ji mace ta tafa kana mata limanci ta tafa ɗaya ta tafa biyu to ko kayi ƙari ko kayi rage ko ka tashi ko ka sai ka tsaya ka nutsu ka ji me yake faruwa to su mata an ce su dinga tafi su sanar da liman abin da ya faru a sallah ta hanyar tafi shi kuma namiji ya san yadda shi ta hanyar tasbihi to kun ga anan hadisin muhalli shahid abubakar yayi mai yayi waiwaye amma da yake waiwayen ba na sabo bane waiwaye ne na larura amma in ba haka ba ya ce kada ka dinga waiwaye iltifatu sa'alabin akwai wasu dabbobi guda shida da annabi ya ce in kana sallah kad ka dinga koyi da su akwai tsugunno irin tsugunnan biri akwai durƙuso irin durƙusan raƙumi akwai waiwaye irin waiwayen jila akwai caccake irin caccaken kuciya caccaken kuciya akwai abin nan kada hannu irin yadda biri yake abin nan zaki wannan menene sunansa doki yake yi da jelarsa sannan akwai kuma kwantar da damatsa a ƙasa yadda kare ko kuma damusa take yi kaga waɗannan dabbobi duka annabi ya hana koyi da su to daga ciki mahallin shahid shine waiwaye wanda an kai waiwaya gabas ko yamma ka kaucewa alƙibla hakan ka kalli sama ka kaucewa alƙibla kenan ko kuma kai haka da kanka ka nauke shi kaga ba gabas kake kallo ba so da haka so ake ka kalli gabas gaba ɗayanka falli waje haka shataral masjidil haram ka kalli masallaci mai alfarma an kirawo masallaci mai alfarma saboda alfarmar garin maka ta shafi mutum ba a ta'addanci a garin maka ta shafi dabbobin cikin garin ba a farauta ta shafi tsirran garin ba a sara bishiya sai da izini sai da larura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da bishiyar harami da tsuntsun harami dukansu suna da daraja ka a sara bishiyar harami sai da larura sai aka ce sai dai tsaure icen tsaure saboda ga masu yin rufi da kuma masu kira da suke sawa a wuta suke gawayi da shi amma ba haka ba ka a sara komai a maka duk bishiyar maka a batta shi yasa kaga tantabarun nan da hasbiya da ke cikin yawo a harami kaga wani yana taɓa ta sai dai ka sai mata alkama amma ka kuskura ka taɓa ta kowanne nan farashinta daban in ka kuskura ka taɓa ta to ka jawo kanka rigima to da ka ba a taɓa ta ba a kashe ta shi yasa ake ce mana tantabarar binta yar ma'aikin Allah ne haka ake ce mana muna yara tantabarar Fatima ce yar ma'aikin Allah shine take ta haihuwa a harami wato ana dai gaya maka kakka taɓa ta kenan yawwa ka a ci tantabarar Fatima yar ma'aikin Allah da wannan kun ga girman garin maka shi aka kira shi haram haram wato an haramta zubar da jini da ta'addanci da farauta da, da tsuntsayen gurin in ba abin da yake cutarwa ba kamar me yake cutarwa annabi ya ce akwai wasu dabbobi fasikai ne duk inda aka gansu ko a harami ne su ana iya kashe su akwai bera akwai kare mai cizo akwai hankaka akwai mai miciji ne ko a tsaka ai ta hadisinta daban yake ita ma dai an ce a kashe ta ko ina ne amma ita ta zo daban ne akwai littafi da aka yi akan duk dabbobin da suka halatta a kashe su a ko ina saboda cutar wasu wa haithu ma kuntum Allah ce duk inda kuka samu kanku a gabas ko a yamma ko a kudu ko a arewa haithu zarfu menene zarfu makan ne zarfu makan duk inda ka samu kanka gabas yamma kudu arewa kai ko cikin ka'aba ka samu kanka yanzu idan aka shiga cikin ka'aba za a yi sallah ina za a kalla jikin garin ka'aba za a kalla sau ka a ciki kuma rawun za a kallo waje sannan kuma daga waje a yi rawun a kalli ciki na ciki kuma su rawun su kalli waje inda kawai mutane malamai suka ce ba za a kalla ba kofa in tana buɗe idan kofa tana buɗe kai saitin kofa me kake kallo kaga waje kake kallo da haka kai baka da sallah haka kuma hawa kan Ka'aba in ka hau kan Ka'aba ina zaka kalla shi yasa cikin guraren da malamai suka ce ba a sallah suka ce akwai kan Ka'aba in kana kan Ka'aba ina zaka kalla tunda ba wani garu da ya zagaye ta dan haka ma bai zo a sunna ana yin sallah akan Ka'aba ba amma ana yin sallah a cikin Ka'aba sai ka zaɓi garin da kake so cikin garurrukanta guda hudu ka kalla kai sallah in kuma kana waje sai ka kalli garu daga ciki ko inda alhajar asu yake ko rukunin yamani ko shami duk inda ka kalla ka zagaye ta dai ake so a zagaye ta an gane ko to Allah ya ce wa haythu ma kuntum duk inda kuke a Najeriya kake a Sudan kake a ina kake duk duniya Allah ya ce wa haythu ma kuntum kun ga magana ta wuce mutum daya da Allah ya ce wa annabi fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram sai ce wa haythu ma kuntum bai ce kunta ba saboda nan al'ummarsa gaba ɗaya kuma duk musulmin duniya mu miliyan dubu da miliyan ɗari shida duk in za mu sallah Allah ya ce mu kalli mu kalli ina mu kalli al-masjid al-haram sai ce fa haythu ma kuntum dinda kuka samu kanku fa wallu wujuhakum shatarahu ku juyar da fuskokinku zuwa ga jiha inda ka'aba take ko inda wato masallaci mai alfarma yake ko inda gabas take wa innal ladzina utul kitaba Allah ce lalle waɗanda aka ba su littafi alkitaba anan al jins ne jins ya hada at-taura da injila da zabura waɗanda aka saukowa at-taura sune yahudu injila nasara at-taura zabura ma yahudu don annabi dauda wurin sa aka aiko su to Allah ya ce waɗanda aka ba su littafi littattafan Allah la ya'lamuna lalle sun sani annahu alhaqqu min rabbihim cewa wannan musanyan alƙibla ɗin gaskiya ne daga wajen Allah dama za a yi hakan suna da masaniya cewa za a canza annabi ya kalli ka'aba sun san da wannan ko dai ta hanyoyin da muka faɗa guda hudu ko dai na farko sun riga sun san cewa alƙibla annabi ibrahim ita ce ka'aba da haka idan annabi ya kalle ta bai zo da sabon abu ba ko na biyu an gaya musu a littafinsu za a aiko annabi annabin nan zai canza ya kalli ka'aba ko kuma na uku sun san annabin nan gaskiya ne duk abin da ya yi daga wajen Allah ne baya son zuciya ko kuma sun san dama akwai nasku cewa Allah yana iya canza hukunci daga wani hukuncin zuwa wani hukunci sai ce la ya'lamu da sun sani Allah ya dangana musu sani al-ilmu shine idraku shay'i idrakan jaziman ala ma huwa alayhi fil waqi ko mutabiqan lil waqi ilimi shine ka faɗa abu ko ka riski abu ko ka gane abu a bincika a ga yadda ka faɗe shi ko yadda ka siffanta shi ko yadda ka bada labarinsa ko yadda kai bayaninsa a tara haka yake babu ƙari babu rage to shine ilimi kishiyansa shine aljahal aljahal murakkab ko aljahal basit adamul idrak bil kulliya ko idrakul shay'i ala khilafi ma huwa alayhi fil waqi ka faɗi abu ba yadda yake ba ko ka hukunci akan abu da jahilci ko da san zuciya wannan ana kiransa aljahal rashin sani to Allah ta'ala ya ce la ya'lamuna annahu alhaqqu sun san gaskiya ne ita kalmar gaskiya idan an raba ta zuwa ga hukunci to wannan hukuncin ana nufin in an ce hukuncin gaskiya ana nufin adalci in an jingina ta ga labari yana nufin gaskiya ne in an jingina ta ga hukunci yana nufin adalci ne to a nan ɗayan biyu la ya'lamuna annahu alhaq sun san cewa canza wannan alƙiblar wannan hukuncin sun san gaskiya ne to tunda gaskiya ne menene adalci ne ko kuma labarin cewa za a canza ɗin sun san labarin gaskiya ne in an jingina kalmar gaskiya zuwa ga labari yana nufin wannan labarin gaskiya ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala as-sidqu fil akhbar wal adalu fil ahkam dama qur'ani akhbarun ne wa ahkamun qur'ani abu biyu ne a cikin sa labarai na gaskiya da hukunci na adalci duk ayar da zaka karanta alqur'ani ko tana baka labari ko tana maka bayanin hukunci to duk labarin da ta bayar ko ya wuce ko za a yi ko zai zo gaskiya ne dukuncin da ta faɗa wanda Allah ya ce a yi adalci ne wannan hukuncin babu zalunci babu san rai babu san zuciya kuma a cikin hukuncin akwai sauƙi to sai Allah ya ce min rabbihim kun ji ma an yanke hujja sun san gaskiya ne daga Allah dama abin da yake daga Allah menene gaskiya ne duk abin da ya zo daga Allah na hukunci adalci ne na labari gaskiya ne saboda haka babu wani abu da yake zuwa da Allah saɓanin ɗayan biyun nan ko ahkam ko akhbar akhbaruhu akhbaruhu sidqun ahkamuhu adalu wa man Allahu bighafilin amma ya'malun Allah ta'ala bai kasance mai rafkana ba ga barin abin da suke aikatawa wannan an korewa Allah rafkana da gafala da sahau daga a wannan aya to me ake nufi kamalul ilmi wal qudrati wal muraqaba ba wai korewa ba in an korewa Allah siffa to sai ka siffanta shi da kishiyarta shine cika amma an kace Allah ba marafkani bane gabar abin da suke aikatawa to saboda me yasa bai rafkana ba saboda cikar ilimin sa da cikar muraqabarsa da cikar kudirarsa da cikar tsinkayensa shi yasa bai zamo gafalalle ba da Allah ya ce la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun bacci baya kama Allah da gangadi saka ce saboda cikar rayuwarsa da cikar iliminsa da cikar ƙudurarsa da cikar wadatarsa tunda bacci bukata ne ka gaji sai ka bukaci bacci don ka me don ka dan huta to shi Allah bai da bukata baya bukata komai a wajen kowa don haka baya bacci baya gangadi baya mutuwa duk waɗannan gajiyawa ce to Allah ta'ala ce wa mallahu bi ghafilin amma amma Allah ya sa ma ya sa ma ne saboda abubuwa uku ya shiga amma ya'maluna akwai al'amalul kalbi shine aƙida Allah ya san abin da suka ƙudire akwai al'akawal maganganunsu Allah ya san abin da suka faɗa akwai al'amal al'af'al Allah ya san me suke aikatawa da haka wannan ya shimalul i'tiqada wal amala wal qawla zahiran wa batilan qalilan wa kathiran duk abin da suka aikata yana cikin sanin Allah Allah bai rafkana ga abin da suka kudire ba Allah bai rafkana ga abin da suka aikata ba Allah bai rafkana ga abin da suke faɗa ba da haka Allah iliminsa ya kewaye duk abin da ɗan adam yake aikata ko yake faɗa su da haka wannan aya akwai jan kunne da razanarwa ga waɗanda Allah zai ce a yi su ƙi ko Allah ya ce a bari su ƙi bari sannan wannan aya akwai kwaɗaitarwa ga wanda suke abin kirki kana abin kirki ba a yaba maka kana abin kirki ba a gani ba in kana abin kirki ba ruwanka da a yaba maka in kana abin kirki ba ruwanka da sai wani ya ce kayi daidai in kana abin kirki ba ruwanka da sai wani ya gani ya ce kayi daidai abin da kake so Allah ya gani to Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ya amalu duk abin da ake aikatawa Allah baya rafkana baya gafala baya mantuwa yana sane da wannan abin kaga masu aikin kirki sai mu ce wannan aya tana kwadaitar da su su ci gaba da aikin kirkin su ko kowa bai gani ba Allah da kai saboda shi ya gani kuma zai saka ma haka nan abin tsiya kake wannan aya kuma jan kunne ne da gargadi cewa kada ka shiga ɗaki ko ka tafi wata ƙasa ka je ka ɓuya inda ba wanda ya san ka ba wanda ya ganka ba wanda ya ji ka ka yi taɓargaza ka yi ɓarna ka yi saɓo ka yi laifi ka share fuskarka ka dawo kana murmushi don ba wanda ya ganka to wa mallahu bi ghafilin amma ya maluna wannan kaga kenan ayat tana firgita mu tana razana mu sannan kuma a sifatul manfiya idan Allah ya kore wa kansa wata sifa to sai a tabbatar masa da kishiyarta shine kamala ilimi da kamala kudura da kamalar wato iddila'i da kuma muraqaba to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana malam gaskiya ne idan mutum yayi barci da wasu 'yan awoyi a daren da ake tsammanin lailatul qadari wai bai dace da daren ba in juwa Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matsala ilfajari tun daga magariba har zuwa rana ta fito Allah ya ce ana cikin aminci a wannan dare to kuma wa ya ce maka in ka samu farko ka samu lailatul qadari in ka samu tsakiya ka samu lailatul qadari in ka samu karshe ka samu lailatul qadari inda baka samu lailatul qadari ba salamun hiya hatta matsala ilfajari tun magariba baka yi komai ba har alfajir ya keto to shine za a ce baka samu lailatul qadar ba kenan lailatul qadar zaka iya samun 10% ko 20% ko 30 ko 40 ko 50 ko 80 ko 100 yawa daren gabaki ɗaya man qama lailatul qadari man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi qama to annabi yaqumu fi awwalil layl wa yaqumu fi wastil layl wa ya ƙumu fi akhirin layin so da ka iya ka iya abin da ka samu ko ka samu duka ko ka samu wani shashi ko minti ɗaya ka samu to ka samu dare lailatul qadar amma minti ɗaya kafin alfijir da keto in awa ɗaya ka samu ka samu dare lailatul qadari awa ɗaya in awa biyu ne ka samu dare lailatul qadari awa biyu ba wanda ya ce wai sai ka samu daren gaba ɗaya baka rintsa ba sannan wai ka samu lailatul qadari akrama kallah ba haka bane kowa akwai rabansa a lailatul qadr yawa malam nayi wa wasu bayan Allah kazafi yanzu kuma nayi nadama ina so su yafe min to yaya zan yi sai ka neme su ba abun kunya bane da kunyan lahira ƙara ta duniya ka je ka samu mutum wallahi na taɓa yi maka kazafi na maka sharri na ɓata maka suna saboda haka ina so ka yafe mu kuma zan je in gyara don ba za ka zo ka wa mutum ƙazafi a rediyo ko kai masa ƙazafi a facebook ko a whatsapp ko kai masa ƙazafi a jarida kuma ka shiga ɗaki ka ce wai ya yafe maka ba sai ka koma inda kai ƙazafin in a rediyo kai ka koma rediyo ka ce to jama'a ni ne wane wanda rannan na yi magana a rediyo na ma wane ƙazafi to ina so in janye wannan ƙazafin na ƙaryata kaina ina neman afuwa duk wanda suka ji masoyansa da ransu ya ɓaci da maƙiyansa da suka ji daɗi to na janye kalas dama ai amfanin ɓata suna da ƙazafi don ka ɓata wa masoyan mutum rai ka kuma faranta wa maƙiyansa shi maƙiyinka dama yana jiran ya ji mummunan labari a kanka to sai ya ji an ce kayi mummuna ce yawwa ai na san zai yi eh shi ko masoyinka sai ya shiga damuwa ka ban ji daɗi ba wallahi masoyinka ba zai ji daɗi a dangana mummuna abu gare ka ba maƙiyinka kuma sai ya ji daɗi ya farin ciki an jingina ka mummuna abu to waɗannan mutanen guda biyu wancan ka faranta masa wancan ka bakanta masa akwai buƙatar ka je ka janye ka je ka janye to in ka janye shikenan sai ka nemi afuwarsa in ya yafe maka shikenan amma an bai yafe maka ba yana nan sai an ɗaukan masa fansa na ƙagen da kai masa inna lazina hibbuna an tashi alfahisha ta fil lazina amanu lahum azabun alimun fi duniya wal akhir wanda suke son alfasha ta yadu da fake news labarai marasa kyau marasa daɗi na ɓata suna ka je ka faɗi abu akan mutum ba ka da tabbas kawai saboda bambancin ƙungiyarku ko bambancin jam'iyyarku ko bambancin siyasa kawai kai masa ƙage siyasar nan fa harkar duniya ce duka ba ba wani da kake bi a jam'iyya don kun je lahira ka shiga bayansa harka ce ta duniya dukanta a duniya za a yi ta a duniya za a gama ta amma akan wannan wani sai ya kafurta wani wani sai ya zagi wani wani ya wani kazafi wani ya wani kage saboda yana wata jam'iyya kana wata jam'iyya to laifi yayi wa Najeriya dama dalilin da yasa aka ce a jam'iyyu har suka kai 70 dan a ba kowane dan kasa dama ya shiga wacce yake so kuma INEC ta ce ta ba kowa dama ya tsaya takara dan me dan ka zaɓi wanda kake so to me laifi dan kai wata jam'iyya ko kai wani dan takara ko ka zaɓi wani amma akan wannan sai mu dinga kafurta juna muna zagin juna muna cin mutuncin juna in ka shiga facebook kaga abin da jama'a suke gaya wa junansu sai kaga abin ya ɓaci da yawa saboda haka mu kiyaye bambancin ra'ayi ba matsala bane kowa ya ra'ayinsa ya tallata ra'ayinsa yana da wannan ikon a dokar ƙasa kuma a musulunci ma akwai right na ka bayyana ra'ayinka ka kare shi wanda iya da bi wanda bai da bai ban maka abinka so da haka mu daina wa juna kazafi malam na rubuta wa matata takardar saki wanda na bawa na baiwa akan ya bata sai bai bata ba yaya matsayin sakin to anan malamai sun yi sabani idan ka rubuta takardar saki ka ba dan sako ya kai kafin ya kai kace ka janye ko bai kai ba da bai kai ba kai ko baka buga waya ka gaya mata ba ba kai mata test ba wato dai saƙon gaba ɗaya bai je mata ba har aka fasa wasu malamai sun ce saki bai ba don dama saki sharaɗinsa ai ka gaya ma wacce aka saka shine talaq ɗin wanda za a saka za a sake shi bai san an sake shi ba dole ta san an sake ta ta hanyar waliyinta ko ta hanyar ɗan saƙo to idan ɗan saƙo ya ƙi kai saƙo in wata kadda kaiwa mataccen an sake ta sai ka ƙi kaiwa bayan kwana ɗaya ce ka kai takardar nan kace wallahi ban kai bai ce to na fasa ma dawo min da abata haka da muka da ita kayaga ko kuma ka rubuta takardar zaka saki matar dan wata ta min waya akan irin wannan rannan mijinta ya rubuta takardar ransa ya ɓaci sun yi faɗa zai sake ta sai kuma ya fasa maimakon ya yayyaga takardar sai ya aje daga kofi sai ya ɗora akan takardar haka ita kuma ta zo tana masa shara tana masa shara sai ta ga takarda to tsiyanka da mata ne kun ki ajiye da kika ganta ki share ki mai da kofin ki dora sai kawai ta zaro takardar sai ta bude ta ga an ce ni wane nayi kaza nayi kaza kawai sai ta dau takardar ta tafi gida da ta je gida iyayen da suka bugo waya ka saki wance yace wace wance ai ta zo da takarda yace ni na bata takarda a tambaye ta dai to ke ya aka kika samu takardar ganin ta tai a ajiye an dora kofi a kai ta daga ta ga ita aka saki da aka ta dauka ta tafi yace to ai wannan takarda da na rubuta da nayi niyyar in sake ta ne amma kuma daga baya sai hankali na ya kwanta ka san kana cikin fushi abubuwa za su ta zo maka iri iri amma an ka dan nutsu kai ta'awizi kai alwala kai sallah raka'a biyu sai ka ji zuciyarka ta sauka sai ka ga abin da ka so ka yin ka yi nadama to shine na fasa abin da ban ban yaga takarda ba don haka ni ban ba ta takarda ba ni ban sake ta ba to shine aka zo cewa to ziya za a yi na ce a abin da ya faɗa da shi zai aiki bai ba ta takarda ba bai sake ta ba da haka wannan takarda ta ɗauko ta iska ce a bashi a basa iyaga tunda ai ko ka rubuta takarda sai ka zartar ko test kai wa mace yanzu kai wa matarka test kace ka sake ta ba da test din za a yi aiki ba sai an bugo maka waya an ji test ɗinka ne don wani yana iya ɗaukan wayarka ya yi test ɗin ya tura matarka baka sani ba shi yasa test kaɗai ba zai wadatar ba shi kansa rubutun ma ba shine asalin saki ba rubutu shaidar saki ne don kakai musu ne daga baya ake ba da takarda ƙarfafawa kake na sake ta ga ma shi a rubuce da sayin ɗina so in kace ka janye takardar kafin ta kai ko kuma takardar sai da ka soke ta sannan ta je to ba za a aiki da ita ba dole sai abin da ka ci kun ga abin da za a kenan anan malam mijina yakan yi tafiya tsawon shekara ɗaya ko biyu idan na ce mu tafi tare sai ya ƙi idan na ce ya sake ni sai ya ƙi a gaskiya ina cikin matsala ya zan yi to gaskiya ya yi tsawo shekara biyu matsala ce kuma lokacin sayyidina Umar an gano wannan matsalar domin sayyidina Umar yana zagaye sai ya ji wata mata tana cewa in banda ina tsoron Allah da sai na nemo kwarto ya kwanta da ni hankalin Umar ya tashi ya kira Hafsa Isa ya ce wai mace takan yi haƙuri idan mijinta ya yi tafiya kamar tsawon wani lokaci ta ce wata uku ko hudu mace za ta iya daurewa wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu ba miji tana ta girki tana ce ta kadai ba miji amma in ya haura haka komai yana iya faruwa sai Umar ya rubuta takarda ya ce duk wanda ya tafi jihadi a dinga rubuta masa tafiya da dawa wata uku ko wata hudu tunda dama alqur'ani ya faɗi ila'i sai ya sa masa iyaka da wata hudu lillazina yuluna min nisaihim tarabbusu arba'ata ashhurin tunda Allah ya yadda ila'i kai ya wuce wata hudu to kaga kenan mace ka a wuce wata hudu mijinta ya doguwar tafiya fiye da wata hudu kamata ya dawo ya ɗauke ta ko ya dawo ya tafi da ita ko kuma ya dinga zuwa bisa annabi ya warkar da mu shi annabi duk inda za shi isra'i ne kawai bai tafi da matarsa ba amma za shi jihadi inda za a mutu ma ana jin za a iya mutuwa ya ɗauki matansa ya tafi da su zai tafi umara da matansa ya tafi zai tafi haji da matansa ya tafi duk inda annabi za shi da matarsa yake zuwa saboda haka bai kamata mutum ya tafi wani gudi ya je ya zauna shekara biyu matarsa tana nan ita kadai ba akwai matsala in za taɓa samun irin wannan na shiga wata shari'a da ya tafin ya daɗe kawai sai wansa ya sake ta wansa ya sake ta ba fasa shi ba ba wakilta shi ba kawai wata wasu yi fada a gidan ya sake ta ta je ta jini wata uku ta yi aure shi kuma can sai gashi ya dawo da ya dawo da ya tsarabarsa ya zo ya ga ɗaki a kulle ina matata aka ce wace matarka kuma ai wanka wane yayawa ne ya sake ta yace wala yayawa ne ya saki matarta aka ce yace wallahi bata sako ba can kuma ta aure aka je aka ta rigima yace shi wallahi sai an dama da matarsa ba shi yace yaya ya sake ta ba kuma sannan bai yadda da sakin da yaya mata ba dama na ce in ka zartar da sakin da ya mata to yayi in kai ka sa shi ya wakilce ka yayi yace ban sa shi ya wakilce ni ba sannan da yayi ban yadda ba da haka wancan aure da aka yi sabo sai muka ruguje shi sai aka ɗauko man matarsa aka da masa da ita da haka sakin yaya ta sha iska amma mai ja wannan matsalar tafiya da yayi ba a san inda yake ba kaga shikenan matsala ce ku dinga tafi wani kuma ya zo ya tarar da matarsa ya batta da tsarki kuma ya zo tare ita da jariri kuma baya nan wannan jaririn fa ta ce naka ne ci kamar yana ba ba fa na nan ta ce to ba ka nan kuma sai me to kaga an shiga matsala saboda haka jama'a ku dinga tafiya da matanku ku daina barin su a wani guri malam bani da hadda alqur'ani ko zan iya rike alqur'ani don yin tahajjud akwai malaman da suka amince da haka cewa akwai zakawan zakawan din nan bawa ne nana Aisha ta siye shi ta yanta shi shi ba shi da hadda amma shi yake musulmanci a gida don haka ya zama yana rike mushafi in yana sallah zai rike mushafi ya karatu in zai ruku'u sai ya aji in zai tashi ya buɗo ya sake buɗo inda aka tsaya ya ci gaba da karatu da haka wannan a sallan nafila babu laifi duk da malikiya suna ga a'a kamata yayi dai kai kokari ka haddace to amma akwai malaman da suka amince saboda hadisin zakawan za a iya yin mutum ya rike din ya dinga yi malam meye matsayin azumin mutumin da ya haɗiye kaki majina haɗiye kaki haɗiye majina haɗiye miyau baya karya azumi kai a mazhaba mu ta malikiya kauli rajihi da za ka fito da majina kan harshe ya ta zo nan ka mai da ita ka haɗiye ka ɗan ji zaƙi-zaƙin majinan nan ka haɗiye ta babu wani abu ba wani abu shi ne ƙauli rajihi a cikin sharhin muktasar to da aka kaka damu da wannan akara makana to sai masu gudunmawa dubu takwas da naira biyar daga bayan fila daman malam ba ku kenan ko bayan fila daman malam Allah ya muku albarka Allah ya muku bukatun Allah ya sa masu aure a cikin ku su rike aurensu da albarka marasa aure a cikin ku Allah ba su dama su yi aure masu neman kuɗi Allah ba su kuɗi masu yawa samarin cikin ku da matasan cikin ku da tsofaffin cikin ku ko Allah biya masa bukatar su ta alheri amma daga nan bayan fila zuwa can bayan kuɗi kuma da kuma omo biba guda ɗaya suka ce duka wannan a sa asusun marayu Allah ya biya musu bukatunsu to sai dubu ɗaya Allah ya ba mu ikon cin jarabawa to Allah ya baka iko ka ci jarabawa ta duniya da ta lahira ɗari biyar Allah iyaye min ciwon ƙafa ya biya min bukatuna to Allah iyaye maka ciwon ƙafa ya biya ma bukatunka dubu ɗaya da ƙur'ani guda ɗaya Allah ya biya min bukatuna ɗari biyar daga wata ‘yar uwa a yi wa yatta ba ta da lafiya addu'a ɗari biyar a yi min addu'a a kan buɗi a kan kasuwanci na ɗari biyar a sa asusun marayu Allah biya min bukatun Allah biya mata bukatunta dubu ɗaya a sa asusun marayu barayi sun shiga min sun min barna Allah ya tona musu asiri kuma Allah ya shirye su eh kai baka ce Allah ya shirye su ba ni na sa Allah ya shirye su kai kawai asirinsa kake so ya tono to Allah ya tona asirin su kuma ya shiryar da su turmi zani goma daga alhaji idris ashaka allah biya ma bukatunsa na alheri to alhaji idris ashaka sakonka ya iso allah ya saka da alheri ɗari biyar allah ya bashi ikon aurar da yarsa to allah ya baka ikon da zaka aurar da yarka dama in za a yi aure uba yana shan wahala don an ce shi zai siyo gado shi zai siyo katifa shi zai siyo zanin gado shi zai siyo ma buta shi zai siyo ma cokali shi zai siyo ma moda shi zai siyo maka dudayi shi zai siyo maka kwandon soso har da sabulu da da da makirin din goge baki duka da da rusho da kwano duka uba yake to kaga wanda zai aurar da yarsa abin tausayi ne haka muna maka addu'a Allah ya kawo ikon da zaka aurar da yarka na gurin na sha ɗaya takalma ƙafa bakwai daga wata mata a ba marayu Allah biya mata bukatunta to Allah ya biya miki bukatunki na alheri dubu ɗaya Allah ya biya mata bukatunta dubu ɗaya da kayan sawa Allah ya biya mata bukatunmu sai ko masu ɗari biyu biyu ɗari ɗaya ɗaya ƙur'ani ɗaya ɗaya zani ɗaya ɗaya lifaya ɗaya da ƙur'anai daga mutane daban-daban Allah ya biya musu bukatunsu na alheri wani yana bukatar addu'a Allah ya ba shi ikon ƙarin aure ye shi ya ma ya auren ƙarawa zai to Allah ya sa ka ƙara ta biyu ko ta uku ko ta hudu da sauran buƙatun ɗaiɗaikun jama'a to muna tawassali bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi Allah biya wa kowa buƙatarsa ta alheri Allah ya yi mana dukkan damuwa اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين